أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu bayan hutu na azumi da aka shiga a karatunmu na littafin kaba'ir littafi na babban malami imamu zahabi inda muka tsaya akan kabira ta 21 za mu tashi kenan a darasinmu na 38 insha Allah malaki cewa alkabiratul hadiya wal 20 kabira ta 21 ita ce ƙasful muhsanat na kenan za mu ga wannan a safaha ta 73 idan aka ce kasful muhsanat shine yi ma mace kamammiya mutumniyar kirki mummuna kawai haka nan kamata kazafi ka nuna cewa ai ba mutumniyar kirki ba ce ba mutumniyar banza ce ko ka ce mazanaciya ce ko ka ce karuwa ce ko ka ce ɗiyanta ɗiyan zina ne duka ya kunshi wannan to wannan babban laihi ne daga cikin manyan laihika wanda suke gadar ma da mutum haddi a nan duniya da kuma gidan wuta gobe kiyama sai malam ya fara mana da haɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'azim يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون زوى قرشي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق حقكم عليك تيوى ألا مدغكين سركي أنا فتايتي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون aya ta farko yake cewa innal ladina yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minat wa'anda suke zargi ko kuma suke jifan kamammun mata masu kawar da kai mummunai yace lu'inu fid dunya wal akhirah me aikata irin wannan laifi an tsine mushi a duniya da lahira walahum azabun azim kuma yana da azaba mai girma a wata rana yau matashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim ranar da halshi zai shaida wa aidihim haka hannuwa za su yi shaida wa arjuluhum haka kawahuwa za su yi shaida akan abin da ka aikata bima kanu ya'malun akan abin da mutane suke aikatawa kenan duka gababuwanka Allah subhanahu wata'ala zai umarce su akan su yi magana su yi shaida akan abin da ka faɗa shi ne hammatin zai dinga cewa wa ƙalu li juludihim lima shahidkum alaina ƙalu an taƙana Allahu alladhi an taƙa kulla shay a ranar nan ne mutum zai dinga ce ma jikin shi fatar jikin shi zai dinga ce mata me yasa kike shaida a kaina wani irin cin amana ne wannan sai su ce an taƙana Allahu alladhi an taƙa kulla shay ai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ba kowa dama ya yi magana shi ya ba mu dama muka yi magana domin mu ba da shaida akan abin da ka aikata duk abin da harshen kai faɗa ba kai ba za ka ga dama ka sa shi kai ya yi magana kamar yadda kake yi a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai umarce shi ya yi magana ya yi magana akan duk abin da ka furta da baki haka nan hannuwanka haka nan idanuwanka kunnuwanka komi na jikinka zuwa ƙwahuwan kasa ce mun tafi wuri kaza hannun ke ce na taɓa kaza harshen ka ya ce na ce kaza ko na ci kaza komi sai ya shaida akan abin da ka aikata a nan duniya sai Allah ke cewa walladina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada wa'anda kuma suke zargin kamammun mata suke jiwansu da magana ta cewa sun yi fasikanci thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada kuma basu zo da shaidu guda hudu ba fajliduhum 80 jalda to duk wanda ya faɗi wannan magana ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ame bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma daga yau kada ƙara amsa shaida wannan wanda ya wannan magana aka mai bulala tamanin ya ce wa ula'ika humul fasiqun wannan kuma suna daga cikin fasikai idan mun lura a wannan aya sakamakon wanda zai yi wannan jifa yana da sakamako guda uku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ibn kathirin ya kawo a cikin tafsirin shi za mu karanta kenan kaɗan daga cikin bayanan da ibn kathir ya yi a kan wannan matsala na kuma suna daga cikin yake cewa idan aka kama wanda ya irin wannan laifi cewa ya yi irin magana ta jihon wanda bai ji bai gani ba ya jehe shi da kalma ta fasikanci yake cewa a ƙarƙashin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya tana dan mai hukumce-hukumce guda uku hukumci na harko an yi jallar tamani na jalda duk wanda ya irin wannan magana idan bai zo da shaidu guda hudu ba za a mai bulala tamanin hukumci na biyu Allah ce wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma kada a ƙara amsar shaida su daga yau duk wanda ya irin wannan magana aka ce ka shaidu bai ka shaidu ba to daga ya zo kan wata matsala aka ce a kira shaidu daga ya zo a ce shi wannan baya ciki a ko a da shari saboda shi ya taɓa yin shaida ya taɓa yin magana kuma an tambaye shi ka shaida bai ka shaida ba don haka yana daga cikin makarita ba ƙara amsar shaida shi a abada ya ce wa'ula ika humul fasikun hukumci na uku kuma daga yau wannan mutumin fasiki a nan malamai sai suka yi ikhtilafi suka ce to idan mutum ya tuba ha idan mutum bayan ya aikata wannan sai ya tuba wannan hukumci hukumcen guda uku suna kan shi suka ce eh hukumce hukumce suna kan shi duba da hukumci na farko an riga an zartar da shi ba a komo baya ba a ce wannan bulala da aka mai ba a mishi ba an riga an mushi an kare amma magana ta cewa ba ƙara amsashe da shi ko kuma daga yau a ɗauke shi a matsayin fasiki har abada shin hakan zai tafi a kan shi ko da ya tuba shi ne suka ce a'a idan ya tuba to za a iya amsashe da shi daga baya kuma za a hulda shi daga cikin fasikai kamar yadda malamai suka fi akan haka irin su imam malik da su imam ahmad da su imam shafi to lokacin da wannan aya ta sauko manzala sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yake bada labari yake cewa lokacin da wannan aya ta sauko walladina yarmuna bil sanat wa'anda suke zargin kamammun mata da cewa sun aikata wani abu sai Allah ya ce basu zo da shaidu guda hudu ba sai ya ce fajiru 80 jalla sai ce a musu bulala tamanin wala ta kaba nuna hun shahadatan abada lokacin da wannan aya ta sabka sai sa'ad bin ubada wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shugaba ne daga cikin mutanen garin madina sai isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a haka da unzilat ya rasulullah yanzu wannan aya a haka ta sabku kan cewa idan kaga misali a ce mutum ya isko matar shi tana aikata fasikanci ba zai iya magana ba akan wannan ya kawo karan taurin shugaba a hudda mai hakkin shi akan wannan cin amana da aka mishi wannan abu da aka aikata har sai ya nemo shaidu guda hudu ya kawo kuma a ce idan bai kasu ba shi habbu lalata manin za a mishi yanzu wannan aya a haka ta sauko ya rasulullah yake zuwa yake zauwa faƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yake cewa ya ma'asharal ansar ya ku taron mutanen garin Madina ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum shin ba kwa jin abinda shugaban ku yake faɗa Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da hukunci ya zo yana cewa shin wannan hukuncin haka ya sabka faƙalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah la ta lungu kada ka zarge shi shi wannan haka Allah ya yi shi fa'in na horajin kayu mutum ne mai tsananin kishi ya ce wannan da suka cewa masu sallallahu alaihi wannan bawan Allah sa'ad bin ubada wallahi ma ta zawwaja imra'atan qat illa bikra bai taba arman wata mata ba sai budurwa shi dan tsananin kishin shi bai yarda ma ya armu macen da wani ya arma wani ma in ya armu mata shi a wurin shi ya ta riga ta shiga hannun wani dan haka shi saboda tsananin kishin shi babu ta yadda za a yi shi kuma ya taba ta bari aure ta yace wa ma dallaka imra'atan lahu qad fajtara rajulun minna an yatazawwajaha min shid min shiddati ghirati suka ce kuma ya rasu lalla wannan da kake ganin shi idan ya saki mace a cikinmu saboda mun san yadda yake mutum ne mai tsananin kishi kuma sai ku samu matsala da shi in ya saki mace ma ba a arman saboda tsananin kishin shi ne ya zo musamman zo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ya rasu lalla yanzu wannan aya haka ta sauka a ce sai an kashe ido hudu tukwana hukunci zai hau faƙala sa'ad sai sa'ad yake cewa ya rasu lalla wallahi inni la'alamu annaha haqqun yace ya ma'aikin Allah na yarda wallahi na yarda cewa wannan aya gaskiya ne wa annaha min Allah kuma na yarda Allah ne sabkar yace walakin qad ta'ajjabtu sai dai ina mamaki anni law wajadtu luka'an qad tafakhadha rajul lam yakul li an uhajjijahu wa la uharrikahu hatta ati bi arba'ati shuhada yace yanzu idan na isko mutum a gidana a wajen iyali na ban ce mushi komi ba ban mushi magana ba ban ni komi ba unguta he na je na nemo shaidu hudu wanda za su tabbatar da cewa ga abin da aka yi ito ayya rasulullah kan in je in dawo ayya har ya tahe shi ta ya wannan hukunci zai tabbata a kai a kan mutumin da ya isko matar shi a cikin wannan hali shi yasa yake wannan jami'a ana cikin wannan hali sai ga wani sahabi ana ce mai hilal bin umayya hilal bin umayya shi kuma wa huwa ahadu talatati alladina tiba alaihim ya daga cikin guda ukun nan da aka gafarta musu wanda su tabe yakin tabuka faja'a min ardihi asha sai yazo cikin dare fa wajada inda ahlihi rajulan sai samu wajen iyallan shi wani wani yazo yana mashi kwartanci fara'a bi ainihi ya gani da idan shi wa sami'a bi udhnayhi kuma yaji da kunnan shi falam yuhajjijahu hatta asbaha ya ce bai mushi magana ba sai da ya bari gari ya waye fagada ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza sai zo don manzo sallallahu alaihi wasallam ya sabko sai ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah inni ji'tu ala ahli isha na zo cikin dare wajen iyallaina fawajadtu indaha rajulan sai na isko wani namiji anan fara'aitu bi aini wa sami'tu bi udhni na gani kuma naji fakar ya rasu sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi wa sadda alaihi kama manta aya ta farko ta ce idan bai kashi go hudu ba gulala tamanin za a mashi ana cikin wannan ja'in jara sa'ad bin ubada sai ga hilal ya zo ya ce to shi ga abin da ya gani kuma bai da shaidun wannan guda hudu wani hukunci ne akan shi gulala tamanin kuma ga abin da aka mi na cin zarafi da aka mishi iya jin kuna iya jin faɗin ciki a zuciya shi abin da ya gani kuma hannu ya kakara kuma amin guna na tamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki ya ji wannan magana ta shi sai ringa kau da kai kuma sai abin ya tsananta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana da zuwa ta yace wajtama'at alaihi al-ansar sai mutanen garin Madina waɗanda aka tattauna da su tare da Sa'ad bin Ubada akan aya ta farko da take cewa idan mutum bai zo da shaidu hudu ba za a mai bulala sa'ad ya ce yanzu ya rasu lalla wannan ayi haka ta sako ya suka zo suka ce to kadibtuli na bi ma kala sa'ad bin ubada yau ha mun jarabtu an jarabce mu da abin da sa'ad bin ubada ya sha in ja a kan shi a kan aya ta farko yanzu neman so ne so ake kaga daɗin lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam idan hukunci yayi tsanani wani abu ya zo aka rasa ya za a yi sai Allah subhanahu wa ta'ala warware shikenan sai suke tambaye kansu yadribu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hilal bin umayya wa yabtil shahadatahu fil nas yanzu muna jira mu gani manzala sallallahu alaihi wasallam zai sa azani hilal wanda yazo ci yaga abin da ake ma matar shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam zai yi shela akan cewa ka ƙara amsar shaidar shi saboda yau bai tashi duhu hudu ba alhali ga abin da aka mishi kuma kowa ya san mutumin kirki ne a garin kaga an shiga jarabawa yanzu ana cikin wannan yanayi shikenan faqala hilal sai hilal ya ce wallahi inni la arju an yaj'al Allah li minha makhraja yace wallahi ina fata Allah ya sanya mana mahuta ga wannan abu da yawa wa qala hilal ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah shi bilal yace fa inni qad ara mastadda alayka mimma ji'tu bi yace naga wannan abin da nazo da shi wannan mas'alar ta yi tsanani a gare ka yace wallahu ya'lam inni la sadiq amma Allah ya sani ni gaskiya ce na fara abin da na gani ne na wani ya ce fa wallahi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an ya'mura bi darbihi kuma a wannan lokaci ana cikin wannan hali manzala sallallahu alaihi wasallam kadan ya hana ya sa ya ce aje a zane shi ka duba haka kadan ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ina ruwan shi in Allah ya ce ai abu kawai zartuwa ake yanzu ana cikin wannan hali id anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam alwahyi sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa nazalat wal ladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arbu shahadatin billah innahu lamin as-sadiqin sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya sai ta warware wannan matsala sai aka ce to yanzu wanda yake zargin matar shi idan matar ka ce kake zargi kuma ba ka da wannan shaidu guda hudu wanda za su tabbatar da abin da kake zargi yanzu abin da za a yi li'ani zargi li'ani mine ne da kai da matar za ku so kowa ya rantsuwa ya rantsuwa da allah cewa abin da ya faɗa gaskiya ne wal khamisatu anna la'anatallahi alayhi in kana min al-kazibi idan ya rantsuwa hudu akan cewa wallahi abin da na gani haka tabbiyar kuma sai ce idan ba haka ba ne ba abin da na faɗa sinuwa Allah ta tabbata a kai haka zai ce ita kuma mata sai a kawo ta ita ma sai a sa ta ta mata yi rantsuwa hudu ta ce wallahi abin da ya faɗa wa ya darau an hal azaba an tashhada arba shahadatin billahi innahu lamin al-kazibi zai zai rantsuwa hudu ta ce wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake ta biyar kuma sai ta ce an na gadaballahi alaiha sai ta ce hushin Allah ya tabbata a kaina ita mata za ta faɗa in kana mina swadiki idan abin da yake faɗa gaskiya ne kaga yanzu an samu solution kenan idan matar ka ce kake zargi kuma tabbas bakka da shaidu kuma kai kana da yakinin abin da kake faɗa to abin da za ku kenan idan ita kuma ta kiyarda akan abin da ka faɗa cewa a abin da ka faɗa ba gaskiya bane ba to me za ku yi wannan shine da alin da zai kuma har yanzu hukuncin yana yanzu da wannan aka sauka fa qala hilal qad kuntu arju zalika min rabbi azza yace wallahi dama na yi fatan haka daga ubangiji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arsilu ilaiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku kira ta matar da yake zargi a ce a kira ta wadda ce ya gani ga abin da ke aikatawa fa'arsulu ilai haka ja'ad sai aka aika ta su fatalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim annab sallallahu alaihi wasallam sai karanta musu abin da Allah ya ce na hukuncin da zai tabbata a kansu na li'anin da za su to fa zakarahuma wa akhbarahuma anna azab al-akhirah ashadd min azab ad-dunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su akan cewa kada wani ya kokarin koyi gaskiya ku sani cewa azaba ta lahira ita ce take bala'i akan azaba ta duniya kada ka yi kokarin ka danne abin da ka sani sare gaskiya ne kada ka yi kokarin koyi abin da ka sani sare gaskiya ne da ka ji kunya a lahira ga har ka dangana ka ji kunya a duniya ka wani gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin faƙada hilal wallahi ya rasulallah da ƙarsa da kutu alaiha ya ce wallahi ya ma'aikin allah ni abin da na faɗa gaskiya ne faƙalar kadib ita kuma ita ce wallah ƙarya ne saboda ga taron mutane ga ‘yan uwanta ga wata ce wallah ƙarya ne ba ta yarda ba ƙarya ne yake mata faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'in bai na kuma nabi ya ce to ku zo a yi rantsuwa kowa ya rantsuwa kuma ga yadda rantsuwa take kai ka yi hudu tabbiyar ka ce tsinon Allah tabbata a kanka ke ki hudu tabbiyar ki ce hushin Allah tabbata a kanki ta fakila da hilal ushu aka ce ma hilal ka zo ka fara fa shahida arba a shahadatin billah ya zo yi shaida guda hudu kuma da rantsuwa da Allah akan abin da ya faɗa ya ce innahu da minas salihin cewa gaskiya ne abin da ya faɗa shikenan falamma kanat khamisa kila lahu ya hilal ittaqilla da ya hudu zai ta biyar sai aka ce ya kai hilal wallahi ka ji tsoron Allah ka sani in kai ran kai ce Allah ya tsine maka wallahi zai tsine maka kai tsoron Allah shikenan fa inna adabad dunya ahwan min adabil akhirah ka sani cewa azabar duniya ita ce mafi sauki akan azabar ta lahira wa inna hadhihi almujibati allati tujibu alayka alazab yace wallahi la yu'adhibuni Allah alaiha kama lam yujallidni alaiha yace wallahi Allah ba zai azabtar da ni akan ta ba alhali na gani kuma na shi yace matakar Allah bai mini bai sa aka mini bulala a nan duniya ba to ba zai azabtar da ni a lahira shikenan fa shahida fil khamisa anna la'natullahi alayhi in kana min al-kazibin yayi rantsuwa ta biyar akan cewa tsinon Allah tabbata akan shi dai kariya ce kuma kila lil mar'a yanzu aka kawo mata aka ce mata to ke fa yanzu tun dinki yanzu ushudi arba shahada ki shaida guda hudu cewa abinda hilal yake faɗa ƙarya ne wakila laha inda al-khamisa da ta zo ta biyar sai aka ce mata ittaqilla kaji tsoron Allah wallahi kaji tsoron Allah fa inna azabal azabad dunya ahwan min azabil akhirah azaba ta duniya mafi sauki ce akan azaba ta lahira kaji tsoron Allah wa inna hadhihi almujibati allati tujab alayka alazab fa talaqqa'at sa'a wa hammat bil itiraf ana gaya mata wannan kawai sai ta yi shuru da ta zo kanta kenan ta yi shuru ta saddaka kowa yana tsammanin cewa za ta yi wallah gaskiya ne kifara kowa yana tsammanin za ta yi tsoro a kan ta yi shaidar cewa allah ya hushi da ita a tafiya tun da an ga yanayinta an ga huskarta sun makalar sai ta ce wallahi la a fita hukomi wallahi ba zan walakantar da yan uwana ba in walakantar da su in tozarta su idan na yarda ne a kan cewa na aikata ya shike da ni da yan uwana duka mun wulakarta wannan gari ta zai wannan wata wata su ce kasa ka duba yadda ake kyamar wannan abu tun a wancan lokaci fa shaidat fil khamisa anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqi sai dai shaida ta biyar cewa Allah ya fushi da ita idan ya kasance gaskiya fa farraqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum kai tsaye anan annabi ya ce an raba auren waƙada Allah ya da'i wale da hali abin daga yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ringa kiran wannan ɗan da za a yi ba da baban shi amma kuma wala yirma wala da kuma kada a ringa zargin wannan ɗan da cewa ɗan zina ne ba a kira shi da uban shi ba kuma ba a gama shi da ba a cewa kuma hannun ɗan zina wa marra maha aurama waladaha fa alayhi had kuma duk wanda ya zarge ta ko ya zargi dan to shi kuma za a kai shi kuma a yi bulala wa qada alla bita laha alayhi wala quta laha min ajli an yaftarika min ghairi talaq annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci akan cewa ba za ka zamna a gidan shi ba ba zai ciyar da ita ba saboda shi kenan an rabu ne ba ta hanyar saki wala mutawaffa anha kuma ba mijinta ba mutuwa ne waƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ja'at bihi yace eh na in ja'at bihi usiha urisha hamshu saqai fa huwa lilal wa in jahat bihi awraq ja'dan jamaliyan khadlaj as-saqai sabiqul ulyatay fa huwa alladhi rumita bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da wasu kamanni guda biyu ya ba da kamanni na hilal yace idan ta zo da shi a irin sifa ta hilal wanda sifa ce ta ƙwaburi da ta huska inda ta zo da irin wannan sifa ya ce to inda yaron da aka haifa ya zo da wannan sifa to ɗan hilal ne ya ce amma idan ya zo da wata sifa daban kuma ya ba da sifa ta shi wancan wanda ake zargi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na wancan kuma wani ikon Allah tana aiwa sai ta aihi dan yana kama da wancan da aka zarge ta da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa laula yace in ba dan ba laulal bayyana wa illa yace haddun yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulal ayman lakana li wa laha sha yace in ba dan rantsuwa ba yace wannan tsinuwar da aka yace wallahi da tsakani na da akwai sha da sai ya je sallallahu alaihi wasallam to an riga an yi rantsuwa magana ta kare an barta da abin da ta da ta aikata wannan shine sababin nuzul na ita wannan aya da Allah subhanahu wataala ya saukar walladina yarmuna muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalla amma wannan hukuncin yana kan wanda ba matar shi bace yanzu kawai ana zaman lahiya kaga wata ta zo huciya kawai kace ai iska ce kur kace ai mazinaciya ce ka ce kai karuwa ce kurum haka na daɗin hira wannan magana kana waɗanta inda ana shari'ar musulunci tana kai ƙaranka ce ma za a ina shaidan gaske ba ka da su bulala tamanin za a maka sai ka kira wasu abokan ga guda biyu kuma ba kun san ba malalaciya ce ba yanzu ka ce eh haka ne malalaciya ce ina na hudun ku babu duka bulala za a maka guda guda tamanin ta saboda saboda kare mutunci saboda abu ne wanda idan aka liƙa shi ga mace abu ne wanda yake tsananin taɓa mutuncinta sai ga ya taɓa mutuncinta ya taɓa mutuncin zuriyar ya taɓa mutuncin iyalinta kuma ya kasance an kasa mance in ji aka mace kuma haka wannan hukuncin yana kan namiji ba kawai haka nan ka ga wani kawai kace dan iska kuma abin da kake dan iska ne kana nihin mazinaci ne sai an tambaye ka ina shaidu babu shaidu bulala tamanin za a maka kuma a shari'a ko ba a maka ba daga yau kamata a ringa kallon ka a matsayin fasiki a ringa kallon ka kuma a matsayin wanda ba a tsara masa shi da shi ko da ba a maka haji amma ana shara musulunci bulala tamanin za a maka wannan yana daga cikin daruriyatul khams wasu malamai suka kara suka ce akwai daya shine asit ya zama guda shidda kenan wanda musulunci ya zo ya kare su musulunci ya zo kare addininka musulunci ya zo ya kare dukiyarka shi yasa aka shar'anta duk wanda ya sata a yanke mishi hannu musulunci ya zo ya kare zuriyarka saboda shi yasa aka haramta zina aka halatta aure musulunci ya zo ya kare hankalinka shi yasa aka haramta giya musulunci ya zo ya kare menene na biyar din irji shine mutunci yau na shida ke akwai na na biyar suka ce addini suka ce annafs yawwa annafs rai shi yasa aka ce duwanda ya kashe mutum shi ma a kashe shi musulunci ya zo kare wa'annan abubuwan to idan ka taɓa mutuncin mutum ka zarge shi da abin da bai aikata ba abin da za a maka kenan shine haddi na bulala tamanin kuma har abada ba a sake amsa shi da ka ba sai ma da yake cewa bayyana Allah ta'ala fil aya Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana a wannan aya anna man qadhafa imra'atan muhsina hurratun afifatun an zina wal fahisha annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahu adhabun azim wannan aya tana bayyana mana cewa duk wanda ya ma wani ko wata kazafi wanda kuma alhali ba aikin shi bane ba ba aikin ta bane ba kaman miya ce kawai haka nan dan ka tozarta mutum Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma wanda ya aikata wannan a duniya da lahira kuma yana da azaba mai girma wa alaihi fi dunya alhad kuma a duniya za a masa haddi na bulala 80 wa tasqutu shahadatahu wa in kana adalan duk adalcin shi duk zaman shi mutumin kirki dalilin wannan abin ba ƙara amsa shi da shi idan ana bukatar shaidu akan wani abu da ya faru idan ka zo sai a ce kai an yi kalan ka kai bakka ciki saboda an taba kama ka kayi kazafi baka da hujja yace wa fi sahihai ya zo a cikin sahihai bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyayi manyan zunubai masu hallakarwa guda bakwai a cikinsu fazakara min haƙazafin muhsanatul ghafilatul mu'mina yace daga cikin manyan zunufai masu hallaka mutum masu kai mutum gidan wuta shine kazafi ga wadda take kaman miya mummuna mai kawar da kai mai kokarin kare mutuncin kau ka gamu ta shiga ta shiga ta mutunci ka ce kai duka ba mun san su irin wanda wasu ke hudu ba mun san irinsu ba ƙarya ce kaza kaza ko gaskiya ne tana aikata kai da kake hetan baka da wata hujja duke nuna cewa haka ba ta taɓa yi a gaban ka ba ba ku taɓa yi da ita ba kurum haka to wannan ba ƙaramin laihi ba ne laihi ne wanda yake kai mutum gidan wata huzaifa yake cewa daga cikin abin da mutum yake samu idan ya yi irin wannan kasafin yana iya ɓata maka aikin da kai na shekara ɗari kawai ka jehi mutum da fasikanci bai aikata kana iya bata aikin ka na shekara ɗari dalilin wannan magana kawai harshe bala'i sai mun yi ƙoƙari mun kare harshen abinda ba mu da hujja ba mu da tabbaci a kan shi mu kame bakin mu a kan shi idan ka ji ma wani ya haɗi na ka kai addu'a Allah shirya da shi Allah shirya da ita amma ka ɗauka kana yayatawa wannan ya ta kaɗe da zaka ko da a ce wani wanda yake waɗa abin shi ya shaida kai da ka ɗauka kake ya ta wani aka maka hajji za maka wannan kuma za mu fahimci haka a lokacin da aka ma aisha irin wannan kaza aisha allah ƙara mata yarda wata rana ita ke ba da labari take cewa lokacin da aka zarge ta wannan hadisi ne wanda aisha allah kara mata ta bayar da shi hadisi ne wanda abdullahi bin mas'udin yake cewa ya samu shi daga aisha allah kara mata ita ta faɗi labarin da kanta abin da ya ta ce nihon ta ce hina ƙada laha ahalul ifki bi ma lokacin da mutane suka faɗi abin da suka faɗi na zargi a kanta fabarra'aha Allah ta'ala Allah sai tsarkake ta akan wannan zargi da aka mata Aisha wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk cikin matan shi ba wanda ya so kamar Aisha aka tambaye shi wa kai so ce Aisha a cikin mazawo yace babanta Aisha ita ce aka zo aka ringa yata a garin Madina sai da aka yi sama da wata guda ana cikin wannan rudu kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da wahayin da zai ce wannan abin ga yanda yake ba yawa wata rana an ta wajen wani yaƙi shi kenan da aka ta wajen yaƙin an ƙari yaƙi za a dawo garin madina ana cikin tahiya aisha take cewa dama mazala sallallahu alaihi idan za a wuta yaƙi sai kuri a tsakanin mata shiri mana tirashi idan ya tirashi wadda ta faɗo a kan da ita za a yi wannan balaguro da aka yi tirashi sai faɗo a kan aisha shikenan wa kharajtu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake muka huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika ba'da ma unzila al-hijab bayan ayatul hijabi ta sauka yace fa ana ahmilu fi hawdaji ay ukmalu fi daw fi hawdaji wa unzilu fihi shikenan take cewa ni din ana sani cikin hawdaji me hawdaji wani daki da ake yi ake tura saman rakumi to aisha shi ita raƙuminta haka aka mata shi wani ɗaki ne wanda a riheki ba mai ganinta yanzu a saman wannan raƙumi cikin wannan ɗakin a sama take tahiyyarta saman zara sallallahu alaihi kuma da sauran sahabbai suna shari yace hatta idza faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin yace wa qufila wa danuna min al-madina yace ga muna har mun zo kusan madina shikenan sai kwana ya kama su akan hanya ya sau kwanta da aka kwanta da sahi wajen jijjifi na asuba shikenan sai aka yi kira aka ce a tashi a kama hanya a wuce bayan an kare sallah aka ce a tashi a wuce lokacin da aka tashi za a ta yi ita kuma sai lokacin ta tashi ta ce bari ta kewaya imana ta je ta biya bukatar ta haka a nisa da shi wannan ayari na mayaka kina a takaice za mu take sa duba da tana tsawo yanzu aisha ta tashi ta kewaya can ba ta yi nisa da su da ta tafi lokacin da ta dawo su kuma da suke ɗaukan wannan gidan da take zama a ciki wanda ake ɗora a rakumi sai suke tsammanin cewa tana ciki ita kuma lokacin ta ce karama ce kamar bata da jiki sosai da suka ɗauka ba su ji ba cewa ba mutum a ciki kawai suka ɗauka suka ɗora saman rakumi suka ƙarmi suka yi komi suka tada rakumi suka kama hanya ita kuma tana can cikin daji can da aka jima sai ga ta dawo tana zauwa sai ta taga sun kama hanya za su tafi da ta lalaba sarkarta sarkarta ta haɗi sai ta yi tunanin cewa inda ta kewaye nan a nan sarkarta haɗi sai ta tashi ta koma tana bincikawa har ta same ta yanzu tana dawowa da ya sun yi nisa ita kuma batta da ƙarfin da za ta ce bari ta bi su da gudu sai ta zamna a wannan wuri da ta zamna da haɗi ita zamna a nan habbarci ma ɗauke ta saboda akwai sanyin asuba to dabicit idan an yi irin wannan tahiya ana barin mutum guda a baya shi ne yake zai kasance kamar shi ne idansu idan ko da abokan gaba sun biyo bayansu shi zai gauga ya sanar da su ko kuma idan an mance wani aba inda aka zamna shi sai ɗauka sai biya da shi haka ake to a wannan lokaci safwan bin al-mu'tin as-sulaim shi ne ya kasance mai yin wannan aiki yanzu tana kwance shi kuma ya kamo hanya yana bin bayan ayari sai lura cewa akwai mutum ana yana zauwa fuskar ta haka abu ɗin da ya gane ta ma ya gane aisha ce sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji wannan magana kawai ya faɗa aisha aisha yana faɗi ita kuma ya ta zabara ya ta halka da ta halka ta ce wallahi ban ji wata magana da ya faɗa ba in ba wannan magana bai ƙara bai rage ba bai ce mata ƙara ba kawai ya sabkar da rakumin shi ƙasa ya ce mata ta hau ya nuna mata mata ishara ta hau magana bai mata ba kawai ishara shi kenan ta hau rakumi ya kamo akalar rakumi ya janyo ta suna tafiya har sai da suka je suka iske su maza Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da yau yanzu shi kenan yana isa can sai abdullahi bin salul bin ubay bin salul shugaban munafukai kawai da ya buɗe baki ya ce randebu ne suka yi abin da ya fara wani sai ce randebu ne suka yi da gangamu suka yi mahaɗarsu a bayan ayari don su aika aikarsu shi ne yanzu kuma sun ƙare sun dawo kuma ya ɗauki wannan magana sai ki yayata ba ya ji wannan fada ya haɗi ya ji wannan fada ya haɗi ya ji wannan fada ya haɗi gari sai ya kwasa ko ina zancen ake wasu daga cikin bayan allah ya suka kame bakinsu suka ce waɗin wannan magana tozarci ne da cin mutunci ga iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me Allah ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat Allah subhanahu wata'ala yana gama mutumin banza da mutumin banza yana gama mutumin kirki da mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wasallam za a gama dole ta aikata irin wannan hasha wa kalla baya yiwa dai wasu kame bakinsa akan wani to daga ciki sai aka samu wasu daga cikin sahabbai da suka yin shiru da bakinsu daga cikinsu akwai misbah misbah shi ɗan uwa ne ga abubakar siddiq ma'aihiyar shi iya take ma abubakar siddiq ma'aikin shi misba diya take ma abubakar siddiq saboda sun ce ma'aikin tashi ummuha ibnatu sakhar bin amir khalata abubakar siddiq ita uwar tashi iya ce ga sakhar bin amir ita kuma khala ce ta abubakar siddiq kenan kamar take ko a ce eh dan uwa ne shi bisba da kuma wa hassan bin thabit ai mun san wa hassan bin thabit mawaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idan laraba qurayshawa ne wannan lokaci sun ma annabi zambu da waka sai ce ma hassan uhjuhum wa ruhul qudus ma'aka tashi karama mana mala'ika jibril yana tare da kai hassan bin thabit tashi ya waki annabi sallallahu alaihi wasallam ya waki musulunci ya rama abin da aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne a cikin sahabbai saboda wannan kariya da yake bada sai aka katari shi ma bakin shi sai ya kubce sai kasance shi ma na yaya ta wani tsanci an samu mutum biyu ko daga cikinsu kuma akwai ɗan uwar zainab binti jahash zainab binti jahash ita ce matar da aka arma aka ɗaura aurenta da manzala sallallahu alaihi wasallam a saman bakwai ita ce matar zaid bin haritha wannan yaro na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne a gidan manzala sallallahu alaihi wasallam sai ake ce mishi ma zaid bin muhammad annabi Allah subhanahu wataala ya sako aya sai yake cewa ud'uhum ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsadu inda Allah ku kira su da sunan iyayensu daga yau ka kare kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga yau aka rinka sai daga tun daga wannan ayata sauka sai aka wasa kiran shi zaid bin muhammad aka ce min zaid bin harisa to shi an auri wannan zainab bin tijash ita kuma ba ta san shi so take kawai ya za a yi sarau annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mai rike matarka sai rike matarka eh kakka sake ta abu yayi zafi abu yayi zafi kai ga karshe ce kai sake amsik alayka zawjaka wa taqina ka riƙe ta kawai yana rabuwa da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka je ka aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya dan yi tsanani akan shi ya gani yaron gidan shi ya za ya aure matar shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zawwajnaka likai la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watra wa kana amru Allah qadaran maqdura Allah ya ce ka je ka aure ta saboda mummune su sani cewa matan wani wanda ake cewa dan uwanka ne misali irin ko wani yaranka na gidanka mummune san cewa ba laifi bane ba arman su arman matan su da sirrin ka je ka aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin inda inda mu aka ce zawwajnaka an riga an kare ba buƙatar alwali ba buƙatar sadaki ba buƙatar komi kai an riga an kare kawai a janyo ka a kai ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki zainab aka ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to ita idan an taba ta tsakanin mata idan za ta yi gori ta take ita ho ɗan uwa annabi ce na fara ke nabi kuma ta ce musu ni ho armina daga sama aka kalle shi ni ba sa ku bace to aisha take cewa duk cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai take gaya mun magana in shi sauran ina da abin da zan maida musu bisu da abin da za su maida mu amma ita daga tawon wannan magana da ta dihin jiki na mutu to akwai uwarta ita ke shigan mata faɗa uwa ga ita zainab bin binti jashi to ita hamna hamna sunanta hamna binti jashi ita ma tana cikin wa'anda suka ringa yaya ta wannan zance kenan yanzu mun samu mutum na mutum uku wanda suke yaya ta wannan zance na ƙarya da aka yi da aisha allah ta hana yanzu aisha ta san bahomi ake yi amma da ta dawo bata da lafiya tana kwanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo cikin gida sai ya ce mata kaifa tiku sai ya tambaye ta ya kike ya jikinki ta ce a da sauki sai wata ta yi shi sai take zargin cewa bata samu irin kulawar da ake mata ba a da idan bata da lafiya amma yanzu an shigo kawai ya tambaye ta ya jikinki kawai a huta saboda abin da ake yaya ta nan ya tasiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ana cikin wannan yanayi wata rana an kai wata ma ana cikin wannan yanayi wata rana sai ita aisha sai ta fita irin ta kewaya ta ɗanyi sauƙi sai ta fita bayan gari a wani wuri wanda ake ce mai manasir wani wuri ne haka yiri ne kawai an yi shi ne lokacin da su busirin salanga da wani abin nan a nan cikin gida su kawai fita ake bayan gari da suka sun huta sun zasu da sai ma'aihiya ga mista haƙin wannan ɗan uwan abubakar sai ta ce ka gaskiya mista ya yi asara sai ce to haba kima ɗan naki kuma kan kimin ta yadda yakin badar ba kuma kirin ka ta ya asara wata ɗin magana ce nake aka yi sai take ce mata shin ke baki ji bane yake faɗa kace me yake faɗa yana nuna ya dawa yana cewa ga abin da kika aikata tare da wannan sahabi mai suna safuwa mista hakin ta ce ta ce dama shi yasa na ga an sauya mana a cikin gida ba a kula da ni ce ta wannan shi ne dalili kuma gari ya kwasa kuma zancen ake yanzu da ta ji wannan abin wata masassara da ta zubo mata ta shiga ɗaki duk ta ruɗe cewa ga abin da ake zargin ta da shi yanzu tana cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya tambaye ta ya cikin keke a cikin ta ce a rasauki zai wuce ta ce ya rasu lalla ina so kamar izini in ta yi gida in yi shiya sai ce mata jiki shi ma ya san halin ya san taji kuma ya san wannan abu tana bukatar wanda zai tattara ɗan tattauna da shi ka aje kuttu ya ji mata shi kenan ta kai gida ta ce faji to abawai ta zo wajen uwayenta take cewa ma ya ta haddasa nasu bihi take tambayin ma'aikata wai menene mutane suke yaya sai nan uwar take cewa ki ajiye hankalinki wallahi mu mun sani cewa ki ba mutum ne banza ba ce ki ajiye hankalinki yanzu tana cikin wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta da ya shigo wajenta sai ke tambayarka ya ce ya aisha wannan abin da ake zargin ki da shi in kin san kin aikata ki roki Allah Allah ya hinda in kuma kin san baki aikata ba ki ajiye hankalin ki war damuwa Allah zai saka ki sai take ce ma iyayenta tunda annabi ya hudu wannan magana bai ce ba kawai ki ƙarya ne baki ba ita ce ma iyayenta da Allah ku ba annabi amsa kan wannan magana da ya suka ce mata mumi za mu shi wannan magana da ya faɗa haka in ba ki ba Allah zai tsarkake ki in kuma kin yi ki tuba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira Ali bin Abi Talib kadan shi ne ko kuma sarkin shi kuma sai kira Usama bin Zaid wayannan guda bin sai kira su sai ce ku zo mu shawara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su ya kuke gani kan wannan al'amari a nan sai abu bin abi ɗalibi ke cewa a usama ya fara magana sai ke ce ya rasulullah hum ahluka wala na'lam illa khaira wannan ba iyalin ka ne ba mu san wani abu ba in ba alkhairi ba kansu ba za mu ba zan hadu wata magana ba yace in ba alkhairi zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira muna zaton alkhairi ba ta aikata ba sai aka ce to kai abu bin abi ɗalibi ya kake ne sai ce ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah lam yudika Allahu alayka Allah bai tsananta maka ba bai sa ka ba cikin wani kunci wani sa suwa haka ce akwai mata da yawa wanda ba ita ba kawai karbar ita kaje ka ɗan to wannan magana ta kasa man cewa a wata Ali bin Abi Talib ya gaya ta rike shi a rai akan wannan magana da ba ta ji daɗi ba bai ba da wannan shawara ka san shawara da ɗan uwa ɗan uwa wani lokaci kai wanda ake magana akan ka ba dole ta maka daɗi ba shi zai faɗi wadda zata gyara ɗan uwan shi to haka ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ana cikin wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya kutuba sai ya ce ya ma'asharar musulmi ya ce ya ku taron musulmi ya ce man ya abuni ni min rajulin kad balakani azamu fi ahli wane ne zai taimake ni akan mutumin da ya kai matuka wajen cutar da ni akan iyalai shikenan sai ce fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khair annabi sallallahu alaihi ce wallahi ni ban san ba wani abu ga iyalai na ce in ba alkhairi kenan da abin da kuke zargi akan iyalai na ni ban san wani abu in ba alkhairi kenan na ba Aisha Allah kare mata yarda kariya yace wal qadakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira yace kuma sun ringa ambata wani wanda ake zargin shi da aikata wannan abu shi ma ban san wani abu da a kan shi ba mu ce in ba alkhairi yace wa ma kana yadda kullu ala ahli illa bai bai taba shiga wurin iyalle na bai ce sai tare da shi fa qama sa'ad bin mu'ad al'ansari sa'ad bin mu'az ya tashi ɗan garin madina sai ce ana a abiru kamin hu ya rasulallah ya ce ni zan maka maganin shi ya ma'aikin allah in ka da min al'aus da rabna ulkau in ya kasance daga cikin mutanen aus ne dama kabila biyu ce a garin madina akwai aus akwai khazaraj ya ce in yana cikin aus za mu bugi wuyan shi wa in kana min ikhwanina min al-khazraj yace amartana fa fa'alna bi amrika sai yace idan kuma daga cikin uwanmu ne khazraj kamar umarni za mu aikata duk abin da kace a kan shi qalat fa qama sa'al bin ubada sai sa'al bin ubada shi kuma dan wacce kabila ne kabila aus eh shi kuma dan kabila khazraj shi ne shugaban su wa kana rajulan salihan ko mutumin kirki ne wannan amma dalilin wannan magana da aka yi aka ce in ɗan uwansa ne za a bi juyen shi sai wannan abin ya ji shi a ran shi sai ya kasa haƙuri sai yake cewa wala ke ce ihtamalatuhul hamiyya ihtamalatuhul hamiyya yace sai hamiyya irin wannan abin da yan uwantaka sai dauke shi sai ce sai ce masu arbin mu'az yace la amrullah yace la taqtul wallahi kai ka dan ka kashe shi wala taqdir ala qatli yace baka isa ba ka taba shi فقام أسيد بن حدير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت kawai shi kenan yan dan uwan shi ma tashi Usaid bin Hudayr shi ma sai dan uwan wancan ya tashi sai ce wallahi ƙarya ne babu ta za a ta kashe shi kawai shi kenan sai rikici ya kulle wancan ya ce kashe shi zami wannan ya ce wallahi ƙarya ne ba kashe shi ba sai rikici ya kabire irin na yan uwantaka na kabilanci aka dinga sai yawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana sawa mumbari abin ya yi tsanani ya yi tsanani aka shiga damuwa ko a shiga imuwa bancin ga abin da ake yata kuma ga rikici na kabilanci zai tashi hankali shi wannan ya ce an karya ne a taba an dan uwansa ne shi kuma wannan ya ce a ko dan uwanku ne himin taba shi yanzu aisha da ta ji cewa har wannan abin ya kai rikici ya kabri a cikin mutane ya ce to wannan abu sai kara mata tashin hankali ya ce ya kasance kukanta sai ka a nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo wurin nata yana mata wannan tambayoyin kuma ta ga uwayenta sun kasa kare ta sai da ce to ni anan ba abin da zan ce muku sai abin da yaqub ya faɗa yace fa sabrun jamil yace wallahu almusta'an ala ma tasifu yace kawai hakuri zai kuma Allah shine gata na akan abin da kuke faɗa to ana cikin wannan hali ana cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara sawaya idan fara sawaya me yake nuna wa wahayi zai sauka kuma an kusa kwana 40 wahayi bai sauka ba sai wannan lokaci Allah da iko shi zai saukar da wahayi Allah subhanahu wataala ya saukar da aya innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasawu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا إتي وهو عند الله عظيم إتي ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إتي إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم آيو قد أقوم دك ونا آيوين سنة سركة عائشة ني أكم ونا زرجي تتي تايز أم مهني مزالة صلى الله عليه وسلم مهلكي زي الله نونا مشيتي كرياني أم بكي ba ta yi tsammanin ba ƙura'ani ne zai safka wanda za a rinka karantawa har tashin kiyama da harafi ɗela na goma shi ne zai sauko domin ya ba ta kariya Allah ke cewa in lallabi na ja'o bil ifki wanda suka zo da wannan magana mummuna usbatun minkum wasu ne daga cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kada ku dauki wannan abu masharri ne a'a Allah ce bal huwa khairul lakum alheri ne a gare ku li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ithm duk wanda ya aikata ya sa hannu cikin wannan ya ta zance yana da gwargwadon abin da ya aikata na zurfi yace amma wallazi tawalla kibrahu minhum lahum azabun musim amma wanda ya shugabanci wannan lalata ta wannan ya ta wannan zance shi ku bar shi azabar shi tana nan mai girma ce a wajen Allah sai Allah ce yaula ce da dai a ce istamittumuhu lokacin da kuka ji zannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mummunai sun ma junansu zato na alkhairi da junansu yadda ba ka so ba wannan labari ya tabbata a kanka yadda idan a kanka ne zo za ka yi ƙoƙari ka yi niyya ka kore haka ya kamata lokacin da ka ji an kashi a kan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ka kore shi wa qalu hadha ifkum mubin ku ce kai wannan zance ne na banza sai Allah ce kuma su wanda suke wannan zancen laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada yace inda sun zo da shaidu hudu yace to ba idan lam ya'tu bi shuhada idan ba su kawo shaidu hudu ba fa'ula'ika inda Allah ya homar kazimu daga yau su wa'annan makarita ne a wajen Allah sai Allah ce kuma wannan abin da kuka aikata ha walau la fadlun lahi alaikum wa rahmatu fi dunya wal akhirah in ba dan fadala Allah ba da rahmar shi da jin kanshi da yayi muku a duniya da lahira Allah ce lamasakum fi ma afattum fihi adabun azim da Allah ya ɗanɗana muku azaba mai girma dalilin wannan abin da kuke yatawa akan iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi iddal qawna hum bi alsinatikum ku zo ku ringa yawo da zance a bakin ku wata quluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ku ringa yawo da zancen da ba ku da ilimi akan shi wa tahsabunahu hayyinan kun dauke shi zance ne irin na fada ba komai bane ba yace wa huwa inda Allah azim kuma alhali a wajen Allah abu ne mai girma yace walaula istamihtumu yace da dai a ce lokacin da kuka ci qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha da kun ce bai kamata mu ringa wannan zancen ba annabi ya huce ku ringa irin wannan zancen ko da gaskiya ne akan yallan shi ku shiru kan bakin ku subhanaka hadha butanu azim ku ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai zance ne me yake da suna kirkirarren zance ne mai girma yace ubayyinu Allahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim sai da ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu wanda suke neman alfasha ta ringa yaduwa a cikin mummunai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai tsanani a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba sani sai Allah ce kuma laula fadlullahi alaikum yace in ba dan fadalan Allah ba akan ku da rahmar shi yace wa anna Allah ra'ufur rahim kuma Allah yace mai rahama ne mai jinkai yanzu wannan aya su ne suka sako suka tsarkake aisha a kan cewa wannan zance ƙarya ne baiwar allah ta samu farin ciki ta samu nutsuwa allah ya wanke ta jin daɗi ya komo garin madina a gidan manzo allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu shi misba kai matsalar ka talakai na fari ke na biyu abubakar shi ke kula da shi saboda ɗan uwan shi shi yake ba shi abinci shi yake kula da rayuwar shi baki daya a hannun shi yake yara shi kuma kai da kai aka ringa yata wani zance kawai da rishin abin nan abubakar ce to tun da kai ba ka kaɗi kama bakin ka akan wannan zance da kai ba ni ba kai mun da ƙara taimaka maka da kai ka je can ka nemi wanda zai taimaka maka kaga wannan magana ta tada ma mista hankali sai Allah ce kai ma abubakar ga rabanka sai Allah ya sauko mishi aya wannan magana kai ma da kai bai dace da girman ka ba girman ka bane ba sai Allah ce wala ya atare ulul fadli minku wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah yace wal ya'fu wal yasfa ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim yace kada masu duwadata masu yalwa su ce da kai ku su ƙara taimaka ma muhajirai da miskinai wanda su da su suke taimaka musu saboda sun musu laifi sai Allah ce wal ya'fu wal yasfa ku yi afwa ku yafi kai baka so Allah ya maka to wannan magana ta buki zai ce a baka ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai baka so Allah ya maka ne zaka ce kai baka yahi ba sai Allah ya ce wallahi sai Abu Bakar ya ce wallahi ina so Allah ya da kai wani ya yahi mishi kuma zan ci gaba da taimaka mishi muhadin da bisla aka ci gaba da taimaka mishi a gidan wani amma sai da aka yi bulala tamanin Hassan bin Thabit shi ma da aka yi bulala tamanin Hamnatu bint Jahash ita ma sai da aka mata bulala tamanin shi kuma babban wanda ya kirkira abin shi kuma Allah ya riga ya kare hukunci ce wallabi tawalla kibarahu minhum lahu adabun azim wanda ya shugabanci abun wannan shi ku bar shi ni da shi ne kawai lahu adabun azim shi yana da azaba mai girma shine Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikai shi yanzu da ya zo mutuwa ya gani ta kare mishi sai ya ce ma dan shi shi dan shi mumuni ne ka je idan na mutu ka roki Annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗauko aljabba shi a ruha mun a kai ni kabari na da ita kuna samu sauki sauki sai zo gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci ba matsala ku amsa ku shi aka amsa aka riye shi aka zo sallah kowa ya san shugaban muna hukai annabi ya tsaye zai musu sallah abubakar ya ce ya rasulullah umar kai umar ya ce ya rasulullah ka san hawa ne ne ya zaka mushi sallah ya ce haba ai ba hana ni ba sallah zan mushi umar sai da kai na rike annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na kurciya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye mishi sallah ana kare wannan sallar sai ga wahi ya sabta wala tusalli ala ahadin minhum ma da abada wala taqum ala qabri ɗayan su idan ya mutu daga yau ka kare tsaya a mishi sallah kuma kar ka kare zuwa bakin kabarin shi kai tsaye saboda bi innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu tuhum fasiqun sun kafirce ma Allah da manzon shi kuma sun mutu suna kafir abdullahi bin ubay bin sallam shi ka karshen shi ke kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai inda idan wahayi ya sabka inda ba daga Allah bane ba wani wata magana idan aka mishi ai ba zai faɗi kaga amma wani abu ne ya aikata sai aka ce mai kada a ƙare daga yau kuma amma da ya sabkan kuma ya kira sai ce to ga aya ta sabka Allah ce daga yau ka ƙare kaza wannan ita ce hadisatul ifk a takaice abin da ya faru ke amma da shari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ta daga bari to wannan kaga irin misalin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zargin mummunai akan abin da bisa aikata mummunan laifi ne laifi ne da yake gadar ma da mutum shiga gidan wuta kuma da azaba tun a nan duniya da kuma lahira idan baka sani ba baka san ba mutum ya aikata baka da hujja baka da shaida to kawo bakin harshe sai mun kiyaye shi sai mun kiyaye bakin mu baki da shi ake shiga aljanna baki kuma da shi za a shiga gidan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az sakilat ka ummu lokacin da yace mai kufa alaika haza ka rike harshenka yace ya rasulullahi yanzu harshe hawa wani abin sai ce haba kai yanzu akwai abin da yake dirme da mutane a gidan wuta in ba abin da harshen sai ke gadan musu kinan kaga ya muke harshen fudail bin iyad yake cewa akwai wani wanda ya sani ya ce idan juma'a ta zo yana iya lissawa maka abin da ya faɗa na hira da yi tsakanin juma'a da juma'a saboda ƙoƙarin kiyaye harshen shi ta ajiye kudu wani abu da shi duk hirar da yana iya lissawa maka ita ya ce hirar da ne na hira iri kaza na hira iri kaza na hira iri kaza saboda kiyayewa kaga a wannan lokaci irin wannan rezo sosai da sauransu a nan ne ma bala'in ya yawa kaga mutum ya kirkira zance ba a yi ba bai nan aka ya tsara abinci da sha Allah ta'ala sati mai zawa za mu dora sai mu ida sa shi wannan babi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da dawo muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi